وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta tara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na shari na umdatul fiqh a yau ina ga muna rana ta litinin 17 da wata na zulƙada alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da hudu da watan biyar shekara ta biyu da ashirin da shidda ya ƙuri mamun musannifu rahimahullah ta'ala ta sai adiba malam allah jikansa yake cewa babu da iddati baban da ke magana akan idda al'iddatu intizarun mahadud ya ce ita idda wani saurara ne da mata za ta yi mai iyaka kenan wani ɗan zama ne mace za ta yi ta saurara amma abin iya da iyaka wanda zai ƙare yalzamun mar'atu inda zawalin nika yalzamun mar'ata kenan inda zawalin nika wannan zaman ya razamci ita wannan mata ya kama ta dole lokacin da auren ta ya gushi za ta zama ta yi idda bidda لتأكد لتأكد بالدخول أو الكلوة أو الموت لتأكد بالدخول وأن أكا تبت أولا أكا كنت أو الخلوة ko kuma an kaɗe ta tsakanin miji da mata wanda a iya saduwa awil maut ko kuma mutuwa ita mutuwa ba ruwanta da saduwa sai malaki cewa walil'iddati hikamun azima ya ce idda tana da hikimomi masu girma kenan an shar'anta yin idda saboda hikimomi manya-manya min ahammiha yana da cikin manya-manyan masu muhimmanci da ke yawa gare su a tayakunu min khuluwi rahimin mar'ati min alhamd a tabbata da cewar mahaifar matan nan babu ciki a ciki kenan wannan sauraron da za a idan a tabbata a cikin wannan mata babu ciki kenan ana idda a iya gane kenan inda ciki idda za ta wuce ta tafi har ya zuwa aihuwa in babu ciki kuma idan aka yi jini uku ta kare min zauji al'awwal daga mijin nata na farko wanda ya sake ta wannan kenan dan a tabbata da cewar e lalle babu ciki a cikin cikin wannan mata na mijinta na farko kafin ta huta daga gidan shi kama sabaka bayanuhu mufassala kamar yadda a baya aka yi bayani daki daki fi awwal babi sabiq farkon baban da ya gabata wal yakuna hariman lin nikahi alladhi lahu khatarun kuma dan ya zamanto ya yanke ya raba shi ne haramta aron da ke da hadari wa sha'anun da sha'ani mai girma fa yakunu fasilan baina nikahil awwali wa nikahil sani dan ya zamanto ya raba tsakanin wannan aure na farko da aure na biyu kenan aka yi saki a ƙare idda kenan ya raba tsakanin wannan idda da za a yi sai ta raba tsakanin wannan miji na farko da wannan miji na biyu in an yi idda inda wujudihi lokacin da aka samu haka ne fala ya tasiru nikahani alman na farko da na biyu ba za su haɗu ba inda an yi idda ba su haɗuwa kenan yanzu tunda ta yi idda an tabbata da ba ta da ciki in kuma tana da ciki idda za ta wuce ta tafi sai lokacin da ta aihu idan ta aihu kenan yanzu babu cikin a cikinta kenan yanzu shi kenan an raba tsakanin arman wannan da wannan wanda zai aure ta a gaba kenan ba a sa da ba auren guda biyu yake cewa wa min hikamil iddati والإعداد في حق المتوفى عنها زوجها أيضا yana daga cikin hikimomin idda da kuma rishin ado a haƙƙin matar da mijinta ya mutu ne kenan matar da mijinta ya mutu ita kuma yana da cikin hikimomin da yasa aka ce ta yi idda wata hudu da kwana goma kuma kar ta yi ado a wannan tsakani saboda tana ta kaba iya daga cikin hikimomin wannan ri'ayatu haƙƙin zaujin mutawafa kiyayewa haƙƙin mijin da ya mutu kenan ba kawai da ya mutu ba kawai kwatsam shi da ke auren ki don kiyaye haƙƙinsa a yi wannan in kwanuka wa izharu huzni ala firaqihi da kuma bayyana lalle ta damu da rabuwa da shi amma da ba dan inda ba kawai da ya mutu a ce tunda ai babu komai kawai gobe sai aure mai kaga ai sai a ce dama so take mutu wa hadha ghaidun min faidin malaci wannan dan kadan ne a cikin teku a cikin diwa ke wannan usulubi na karin magana laraba in an yi abin su ce hadha ghaidun min faid wannan dan kadan ne a diya kenan ai faidin abu mai yawa kuma ka ce teku to wani ɗan kaɗan ne ke wai ma'ana a hikimomin da suke ƙarƙashin wannan wani ɗan kaɗan aka gaya maka tana dukkan hukunci na Allah ta'ala iya da hikimomi su ɗimbin yawa ko da za ku san wani abu sai dai ɗan abin da Allah sanar da ku amma kuma iya iyakance hikimomin da suke cikin abin da Allah shar'anta mana duk abin da Allah shar'anta akwai hikimomi su ɗimbin yawa shi yasa ko mun fahimta ko mun fahimta ba dai za mu yi aiki da saboda mun san da cewar Allah shar'anta su wa nuqtatin min bahar kamar digo ne a cikin teku aka dauko abin ba ya karan bane min hikami hadha tashri na da hikimomi na wannan shar'anta da Allah yayi allazi awjabahu ahkamul hakimin wanda Allah ta'ala wanda shine ahkamul hakimin ne ta wannan na'am tabarakallah ولا عدة على من فارقها زوجها بالطلاق في الحياة قبل المسيح والخلوة لئلا يختلف في مكان وحال يتفقه من جماعها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مما عليه واجمع اهل العلم على وجوب العده على من طلقها زوجها بعد اجماع لها سواء طلقها واحده او اثنتين او ثلاثه وسبق في باب الصلاه ان الصحيح ان العده لا تجب على المراه وانه يجب لها الصلاه كامله الا اذا جاء عن الزوج
sai ma da yake cewa wala iddata ala man faraqaha zawjuha bitalaki fil hayati qabla al masisi wal khalwa babu idda ga matar da mijinta ya saka ta da saki kuma gashi da ransa ba mutuwa ba in gane ku kafin ya kwanta da ita ko kafin ya kaɗe ta da ita kenan idan aka ɗaura maka aure zu misali an ɗaura maka aure kana niyame da mata ana magana shikenan yanzu wannan mata ba ta yi mai bakai baka zo da makaran ba kusan shekara guda yanzu sai ka sake ta wata illa za ta yi babu zai ta babu koyi kuma ba a yi kalwa ba amma da a ce misali da ka zo daga niyame ka zo zandar ko ba a kai ta gidanta ba a ce a ayi ta kai maka ziyara nan na aita kuka wuni to shi kenan wannan ya kayi ta ita Allah ga ba yawwa to sai ke cewa bi al la yaqtali haka ne ko bi abi makanin wa hal yatawakkalu fi min jama'a in jima'i yace ba ya kade ta ba da ita a wurin da ko halin da yana yiwa ya iya kwanta da ita in yayi haka to shikenan ta idda liƙaunin layi ta'ala saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ya kuma su imani idza nakahtumul mu'minati idan ka auri mata muminai sun matsallakatumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku kwanta da su fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna yace babu wata iddar za ku ilga kada ya nan famatiuhunna kuma su alheri wasarihunna saraha jamila kuma su ki saki mai kyau anan sai Allah ta bi ya ayyuhal ladina amanu shi yasa idan ka ana Allah yana fuskantar da hukuncinsa to ga masu imani ne kafiri ko yi abin da ya gada ma yanzu yana zanta wani ta ake rayuwarsu ta dawo bicewa su da kansu ba san ba akan me suke rayuwa tun da yanzu misali mu yanzu nan yanzu nan ba muna muna nan da magana wanda suke makka ma haka za su wanda suke madina ma duk musulmin da yake duniya haka zai haka zai wannan aiki ka'idar dokar wannan amma wanda ba musulmi ba kana iya samun kafaran wancan garin sun hana rabu ga da ake wancan garin su maka ko abin da ya gara ma ke dabbobi ne duka rayuwarsu da ta dabba duka ɗaya ce musulmi shi ne ke doka shi yasa a yin kun lura da duk inda za a fuskantar da indo doka ce to don ana magana ta mummune ce amma kafiri ba ta a cikin lissa in ga abu kafiri ya shigo to sai kira ko wani a zo a musulmi ta ko a wani abu da sauran amma shi mumini shi kuma shi ake ajiya dokoki a kowane lokaci to a nan a irin wannan kuma babu zancen idda kenan tun da ba a riga a kwanta aure ba wa hadha mujma'un alayhi yace mala yace wannan dukkan malami sun yi ijma'i akan wannan to sai yake cewa wa ajma'a ahlul ilmi ala wujubil idda malamai sun yi ijma'i akan wajibcin dole a yadda alaman tsallaka zaujuha ba da jima'ihi laha akan matar da mijinta ya sike ta bayan ya kwanta da ita sawa'un tsallaka wahida a usinaini au salasu duk ɗaya ne ya saka ta ɗaya ne ko sakin ya kwabi ko uku sai ta idda to anan inda shi ƙarƙin wani zai iya cewa matsala kamar wanda aka mata saki uku yanzu da kawo matar ka saki uku tana komo to an ce ta yi ita eh sai ta yi ita bai zata yi ita yawwa saboda tabbata da cewar ba ta da gomi shi ya sa ma a nan yawa da cikin malami suke ga cewar tun na isbira'i ne kaɗai jini ɗayan ta shi ke da wani zai tabbata da ba ta da ciki to kaga kenan a nan ko da ma haka ne dole sai ta iddadde wa sabaqa fi babi sadaqi anna sahiha ya gabata a babin sadaqi magana ingantatta annal iddatu la tajibu al mar'a idda bata wajaba akan mace wa annahu la yajibu laha sadaq kuma sadaqi biya wajaba gare ta kamilan illa idza jama'a hazzawi sai in miji ya kwanta da ita kenan idan ba a kwanta da ita babu maganar idda a kanta kuma bata ci ba sadaki gaba daya ta ci rabin sadaki fanisu ma faratu illa an yi afuna au ya fi wannan bibi yadda yi uku da tunnaka
سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها وهذا ممنوع عليه وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن To malam ya ci gaba da cewa wal mutaddatu yanqasimna arba'ata aqsam mata masu idda sun kashi kala hudu kashi hudu ta farko idahunna ulatul ahmali wanda suke da ciki matar da aka saka amma tana da ciki to su mai idda su ajaluhunna an yi zana hamlahu su idda su shine ajalin nasu su samke ciki su aihu shi yasa ita mata mai ciki hukuncin ya sha bamban domin Allah ware mata hukuncin ta can wancan hukunci yace wa ulat bayan ya zana kowa nashi ce wa ulatul amali ajaluhunna an yi zana hamlahu ta aihu kenan ita mace mai ciki idda ta ta iya zama yar gajera ta iya zama doguwa yanzu misali ka iya saka mace yanzu amma ba za ta yi aure ba sai ta yi wata tara da wani abu saboda tana sabon ciki tana zaune dole ta aihu amma ka iya saka mace da sahe da murece ma ta aihu in ba ta aihu ya halitta a daura mata aure ko da ba za kwanta ba ɗan ma ya halitta kwanta ce ba ta halitta wai ta ƙare jini ita yi bijin biki ba sawawan kanar mutallaka aw mutawaffa anha wannan hukunci na mai ciki ko wanda aka saka ko ma wanda mijin ya mutu duk gaba da yadda ciki gare ta wannan wata hudu da wani babu shi eh ita ta haihu ciki amma kuma in tana da mijin in ita ta mutuwa ce dole ne ita a kanta akwai ihda shine rishin ado rishin ta sa turare duk wani abu mai kamshi amma ba wani abu da ce na gargajiya wata kai wani sanda wani da sanda da wuka wai da wuka ya kace in dambe wai magiya ma in za ta wani sanda da yikuwa kai Allah kare wani jahili musiba ce a da an mace ta mijin ta mutu a jahiliya shekara guda take cik tana idda kuma a wannan shekaran su ba in namu bane ne yanzu ai kaga za ta yi wanka kadai kuma da sabuni da sosanta abin da aka hana ta ba za ta yi da mai kaushi ba ne ba amma su a jahiliya batta wanka batta wanke jiki duk al'adar da za ta yi a jikinta sai ta shekara guda aka ce kan shekara gudan nan kai warin da take in ta shekara guda cir da jininta da kominta a jikinta yan uwa kuke gani ba mace ba kai namiji wannan kai wata guda ba kai wanka ba iska ka shiga cikin mutane ai sai a fita da gudu sau da haka in ta cika shekara kun zami ake sai a ji a kamo tsuntsu a bata sai a ce ta goga shi duka jikinta ko ina jikinta goga shi ba da suka ce saudiya ma goga tsuntsun ta saka shi mutuwa ake saboda mikrob wai abin da take ne in ta goga ta kare goga da jikinta in ta jefar da shi wai tana nufi da cewar yanda wannan tsuntsu ba da kima a gudanar da jihar da shi wannan tana komi a kansa haka wannan abu da ya gabata na mutuwar mijinta shi kenan ta kare da wannan bata ba ta kare ta da wannan kenan kamar musibar wannan ta kare a jiki babu shi kenan to da musulunci ya zo shi musulunci da ya samu mutane suna abubuwansu daban-daban kan al'adu da wasu abubuwa sai ya kalli sai ya zamanto hanya uku idan abu mai kyau ne sai musulunci ya bar shi yadda yake kamar yanzu misali da ya same su a jahiliya watanni guda hudu ba sa yaƙi ana karewa jini da musulunci bai san zuba jini ya bar su aka ba wani watanni hudu masu alamar masu zaman suna nan yadda suke a jahiliya saboda mai saboda masu kyau ne in kuma iya da kyau amma akwai yan kurakurai sai mashi kwaskwari ne kamar idda wannan ta ta mutuwa da ya zo abu ne mai kyau mace mijin ta mutu ta yi hidat amma sai gwancan nasu yawa aka ce an ba ta idin ta yi wanganta kar ta yi ado dai na musamman ta sa kan ta yi wanganta ta yi tsautata amma dai kuma har kar ta shekara ya yi wata hudu da kwana goma shi ke kaga wannan ya mata kwaskwari ma to ya na uku duk wanda ba ta da kyau shi kuma ya zo mai sai haramta ta sai ya rubuce ta irin su caca irin su shan giya da sauransu da musulunci zo tara mutane suna yin kansu sai ya rukushe duk da cewar kafin ya rukusan ya dan bari an dan yi fandasiyon ya kahu sannan aka rukushe su kenan haka abubuwan gida uku aka kasa su wani aka ja aka bar shi yadda yake saboda mai kyau ne gaba ɗansa wani ku aka mashi kwaskwari ma wani ku aka haramta shi ai shi da ce muku ɗazu da zama kaga mai sabon ciki ita wata tara har da ɗan wani abu tun da yanzu misali kaddara yanzu ya sake ta ita kwan daren ta samu ciki yanzu da ta yi wata ɗaya sai ta ga shuru sabi ɗan zana da ciki yanzu kira ita ta tafi tana nan tana nan tana nan ta yi wata tara da kwana wajen tara ma ƙarshen ta ko da ɗan wani abu eh eh mai mutuwa sai ta eh eh hukunci guda a babu zanta mai mutuwa ita ma kare ne sai an haihu wa wulatul ahmali kawai ajaluhun an yadana hunna shi mun yi kwarai kwarai karin bayani wannan na'am kusa kare aga kusa shikin ta kare a wata akwai akwai wata matan sahabbai haka aka yi lokacin kawai ta yi kuma ita ita yi shikenan tana gama aka bata labarin mutuwar mijinta kawai wani abu ya tara mata hankali ta hausa bi ta kare babu sai dai kuma ta dan abin nan dai ta yi alkara a yi dan yi kara dai babu ta kaba ai ta kare wannan aiwa da take hukumin zai sha ba so mala yake cewa sawa'un kanat mutallaqa aw mutawaffa an hada mujma da qawli ta'ala wa ulatul amali ajaluhunna an yadana hum na amana
ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منها الآية السابقة فالحمل يجمع جميعها في بطن الولد وهذا مما عليه عام
to mala yake cewa walau kanat hamilan bi tawamain yace da a ce mace tana da cikin diya biyu tagwaye ko uku ko hudu yace cewa lam tan lam tanqadi iddatuha hatta tada asani yace iddata bata kare ba sai ta aihe na biyu da ta aihe ɗaya ta dakata kuma ga nan ciki da sauran ɗaya musamman ina yanzu da dama an yi eko an ce ɗiya biyu ne ta haihu ɗaya ga ɗayan ana ganin shi kuma lokacin shi bai ba to ba ta ƙare ba idda sai ɗan nabi ya faru faɗawar ɗan nabi shi ne ƙare iddata min huma lil ayati sabiqa saboda ayata gabata fal hamlu yashmalu jami'a ma fi batniha yace idan aka ce ciki ya shafi duk abin da yake cikin cikin mace min al waladi na daga ɗa yawa ba kayan ciki ne wa za mu jimun alai bai na amati al'ilmi wannan dukkan malamai sun yi jima'i akan hakan din ba
والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأم أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان وهو ما تم له ثمانون يوما لأنه حمل فيدخل فيه أم الآية السابقة وهذا لا خلاف فيه بين العامة وأهل العلم. نعم.
ta yake cewa walhamdul ladhi tanqadi bihi al-idda yace cikin da idda take karewa da shi wa tasiru bihi al-ama ummu walad in ko baiwa ce mai gidanta ya kwanta da ita samu wannan ciki ta zama ummul walad wanda ba shi da izinin sai da ta ko kyauta da ita rar da ya mutu kuma ta huta cikin dukiyarsa ma ya tabayyanu fihi khalqul insani cikin da inda ya bayyana halittar ɗan adam ta cika an busa rai a nan malai ce huwa matan malahu samanu na yau in ya kwana tamanin shi kenan li'annahu hamlun domin ciki ne inda ya haka ya zama ciki fa yadkhulu fi umumin ayati sabiqa shi ma iya cikin ayar da ta gabata kun ga abin da malai ke ne inda ya ɗora ya kai wata hudu da abin da ya sama ko barin shi sai aihuwa ce an kare ko bari ta yi ta kare iddata saboda halittar da adam ta cika wada la khilafa fi bain ammati al-ilmal yace to wannan babu sabani tsakanin dukkan malamai na'am
الثاني من أنواع المعتدات التي توفي أزواجهن وهن غير حوامل هؤلاء يجبن أن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة مجمع عليها سواء يمكن الزوج قبل الحدود أو بعده لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة نعم
to yayi malai ya ce wa asani kala na biyu na mata masu idda min anwa'il mu'taddat na daga nau'i nau'in mata masu idda allati tawaffa azwajuhunna wanda mazan suka rasu wa hunna ghairu hawamil amma ba su da ciki ai dala da muka na farko wanda mazan suka mutu amma masu ciki to yanzu mijin ya mutu amma ba ta da ciki fa haula iddatuhunna to su wannan iddarsu ta sha bamban an ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra za su zamna su yi idda ta wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma wa hadhihi idda mujma'un alayya wannan idda dukkan malamai sun yi jima'i akan ta sawa'un tawaffa zawju qabla ad-dukhuli aw ba'dahu mijin an kwanta aure ya mutu ko kafin a kwanta aure shi ana na mai ciki ya sha bamba kaga matar da ka sake ta in dai ba kwanta aure ba ta ita amma in mutuwa ce dole ya ita kira wani shine kamata a rike da kyau saboda hukunci yana shiga juna da wani lokaci sai ga wani abu kana tsama duka ɗaya ne ko ba ɗaya ba sai ka musu hukunci guda ɗaya kenan a nan idan mutum ya saki mace bai kwanta auren nan ba ba yi halwa ba to ba ta idda kuma salaki da bita ce amma inda mutuwa ya yi ta cinye salaki gaba daya kuma za ta yi gado kuma za ta mashi idda cikakka ko da bai kwanta aure ba inda an dalma aure shi yasa a nan dole ne ya sa malamai shekarun baya suka tsaya suka yi nazari da kyau akan abu da ake namun nan na al'ada na saraki da da farko malamai da yawa da suka kalli sadaki shekarun baya asali kun san da can ba yi ba haka ake ba kawai aka zo lura da aka zo ɗan malamai ake biyan sadaki a iko to daga baya kamar da masu aure yanzu suke mutum za ga yana gaugawa ya tabbata ya rike wani mata ta zama tashi sai a zuwa yi sadaki saboda a tsaye da kuma masu zuwa da zama da sauransu sai aka zo ake sadaki to sai malamai suka lura da wani abu guda sai to shi dai aure abin da muka sani sadaki da alwali da shaidu ko to sai aka zo aka ce ga wannan shine alwali kuma ga sadaki kuma ga shaidu shi ta zama ta sai wasu da cikin malamai suka ce an yi sadaki ko matar ka ce to daga baya aka yi nazari a ce a wannan wanda ake yi idan aka zo sadaki ta ake ba aure ba ka zo kenan kowa an gaya mashi ya san ba auren ba ne shi ya sa ma ba a zauwa a yi siga an baka na karba amma in ana yin da ana siga da abin dole dole wace za ku ne kenan kuɗi ne ake badawa ga wakilin da za ba ku sau da haka sai malamai suka ce to dole yanzu kare a tabbatarwa mutane sadakin nan ba aure ba shi yasa kenan in ya mutu kaga ba magana ta idda kuma ba ta ci wannan sadaki mai da ta sau da haka kenan yanzu ne a shi ne duk da cewar da kurakuransa iya da kurakurai masu yawa tsarin da ake a irin wasu guraren kamar irin su murya da wasu guri ya fi kyau su in aka zo sadaki kawai da dalma abin da ake ba biki ba da kogana ku yi kyau saboda matsalar da ake samu har yanzu mutane duk wanda ya saraki kawai ɗauka shi mata shi su ma masu diyanai su ɗauka mijinta ne kuma kowa mata za a yi mishi matar ko ba ka ake wuri ba na ga mutum yana ɗaukar da yana kai ta gidan yan goshi yana yawo da ita aka shara mata yana to in aka yi haka kaga an bar shara to amma in aka yi na murya duk gidan da ka ji a wuri har yau haka da da an zo salaki da ɗan ma'alumi da ko kenan ko da Allah ya kaddara wani abu ya faru babu damuwa ana yi kuma kan tana faru tun da anan ɗin ba wanda ba ya kana ɗin ma faruwa take sai dai in ta faru mu ana abin da ake gauka ake a ce koyi koyi maza maza ku zo da gudu ku zo da gudu a zo a yi maza kanta kanta aihu a gida kun gane ba to kaga ai haka bai kuma kamata amma in aka yi irin wancan to ko da gidan su aihu dai an san dai ba ta shi in shi ya kare to sai dai kuma shi kuma akwai maganar malamai guda biyu za ta fito ta wancan idan aka yi shin shi wannan ciyar da mace da ɗaukar nauyinta shi muƙabirkin mene ne muƙabirkin ɗaura aure ne ko kuma muƙabirkin kwanta alban ne to wannan shi ne malamai su yi saɓani wasu ka ce inda aka ɗaura maka aure da mace kawai ta koma wuyanka ko tana jiran su ka aika mata abincin da nauyinta a wuyanka wasu ka suka ce a sai ta zo gidanka kuma wannan shi ne zance mafi rinjaye kaɗai mace da kasance a ɗaura miki aure kika zauna a gidan ku zo gidan miji ba ba dole bane shi kenan a tattaro ta a kata sannan lauyin kuma kashi wannan da ya har malikiya sun tafi a kan haka cewar sai a wani shi yasa wasu mamalin suna ga cewar idan aka turo maka yarinya wai wanda ba ta kai ba kwanta da za ka ɗaura maka aure sai sai harka turo mata abinci da ke wasu amma ai da kuma ya bala ai haka ma ya dole ta mu je zuwa ma eh eh ko ai sai ba aika eh mu ai ta ta ta bar hakin na ta to ai mu karasa ko ina muka tsaya yawwa da fara Allah da yake cewa والذين يتوفون منكم ولن الله يكرب رنسو daga cikin ku wa yazaruna azwajan suka bar mateki yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra su zamna wata hudda kwana goma kaga ita mutuwar nan dai kullun yin take irin wannan hukuncen hukuncen kamata a ce da ban ban mu ne matsala akan su kowa ya san su kamar su diya ana kuskure akan abubuwa da yawa saboda kamar ba da amma abu ne wanda yake kullun ya abu kullun yanzu yau a garin da ka je ba wannan da su babu kullum ya gazo ka tara wani yarsu kuma iya da mata ya za a kenan akwai wannan hukunci ta bismillah malam
وهذا قول عامة أهل العلم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة وكذلك الوفاة.
طيب to malam ce wal ima ala nisbi min zalika baiwa iddata rabin diya kenan wata biyu da kwana da kwana biyar fatakunu iddatu mutawaffa ana zawjuha min hunna iddasu mata bayi sharaini wa kamsatu ayyam wata biyu da kwana biyar wa za qawlu ammati ahli ilm wannan shine magana ta dukkan malamai saboda sahabbai sun yi ijma'i Allah kara musu yarda akan cewar baiwa idan mijinta ya rasu ko kuma za ta idda akan rabin na diyare fa kazalika lawa kiran da mutuwa da saki duka ɗaya ta rabi ne a can ma rabi ne nan ma rabi ne eh to saboda haka kenan akwai bambanci tsakanin hukuncin yaya da kuma mata wannan kuma dukkan abin da shahibewa yana shan bamban da na diya yanzu misali kaddara mutum ne kana da mata guda hudu nan kuma kana da bayi mata sun kai ishirin ko saboda haka ko goma ko biyar ko to wannan matan da kace da kwai naka su suke da kwana dawa ba a raba kwana da ita sai dai lokacin da ka gada maka aka kira ita amma ita ba ta da kwana dalilin wannan ne yasa kamar da aka wa imam malik tambaya akan haka mutum na iya da mata tambayar da aka yi aka ce mutum na iya da mata da bayi a jumulce aka mu tambaya da mata kenan 'ya'ya da kuma mata bayi shin zai iya zuwa ya tara da su gaba ɗaya a wanka ɗaya ma'ana a dare ɗaya ya ce ya halitta namiji ya tara da bayansa ko nawa ne a dare ɗaya a wanka ɗaya sai dai ana son tsahara tsakanin kowane tara da wacce ya ce amma bayi ya ce amma ya'ya bai halitta ba a daren wancan ka kirkwanta da wani shi yasa wannan bangaren abin da ya shahi rabon kwana na mata haƙƙi ne mai ƙarfi ya fi haƙƙin ciyarwa ya fi na tufa ya fi na duk abin da kuke tsammar kuma su ma mata a gwamnati ya yi kowane ƙari kalkai kuskure a kan kana kuskure ya kai a kalkai a dan kuskure su a gurin mata kowane lahi lahi ne amma kuskure bangaren wannan ko gajin lissahi kai to matsala ce ba yanzu misali sai kai bulaguro kana ɗakin wani kayi kwana ɗaya sauran kwana ɗaya ayin gada za ka zo ka cika mata kwanan ta ɗaya to yanzu da kai wula gobe kawai da kamance da kada wai kawar jali na shi kwana ɗaya kuma wannan kwantar da kai gashi ga uku eh ni ba dauke da ba mutum wani yanzu akan wannan sai a tada tashin hankalin zuta da gidan yawwa to shi yasa musulunci ya bada ƙarfi akan haƙƙin su na ya ce to amma wajen ya'ya baya yiwuwa ranar daren wannan haramu ne ka je wurin wata amma a bayi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi haƙƙinsa kuma a wajen bangaren armi ya sha bamban da namu shi ya halitta gaba ɗaya kowace ma gida shi a annabi sallallahu musulunci ma gaba ɗaya ma Allah ya halitta mishi turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha suna kishi suna kishi sai Allah kawai zai koya ya turji man tasha min hunna tiji ya kare wa tuwi ilayka man tasha wa man yubtagata mimman azarta fala junaha alayk kada aka ce wanda kake so yau a ce ranar wanta ce Allah ce in kana so wacce ka ce ke koma ba ke za a zama wanta ce kuma Allah ce fala juna haɗe ba ba ne ne kaɗai shi hukumar ne shi kaɗai amma kuma Allah da ikonsa kaga yana da iya da iko akan wani in damuwa ka ba izini da adana da azan amma shi iya da iko akan haka amma kuma bai yayin haka kowace rana ta ne jona bai ya ce a wancan kuma iya da yancin an ba shi damar amma bai yayi amma inda mu kuma samun mamayi yake bari aka samu to ina ga muna iya tsaya daga nan ko a to to to akwai matsala to eh haka yake kwaro kare bismillah to akwai matsala da to karsa na to ya dan akwai na gaba malaka cewa wa min al-ahkamin lati tasat biha iddatul wafa yace yana daga cikin hukumce hukumcen da iddar mutuwa take bantu da su annama qabla al-masisi wa huwa al-jima' abin da yake kafin kwanci mafi da in wanje kwanci ana ne da jima wa ma ba'dahu sawa da abin da yake bashi da an kwanta ko ba kwanta inda mutuwa ce ne saboda wa za mu ji mun ali umumin ati sabi saboda ali ta gabata kenan yanzu anan inda mace ka sake ta muka ce baka kwanta ba aure ba ai ba kalwa bata inda ai ko haka ne ko ko bata cin saraki gaba da hira ne ko to to sai anan aka ce to banda mata wanda mijinta ya mutu ko da ba kawunta aure da ka kwanta da ba kwanta ba duk da yake saboda haka an ɗaura maka aure da ita ba kwanta ba ka mutu shi kenan yanzu ta ci sadakinta ta ci gado duk da cewar ɓangaren wasu daga cewar da hasada wala binasara kuma yanzu kuma idda za ta maka cikakka sai ta idda yadda kowace waje za ta yi wata hudu da ita na babu zancen ciki a yana wata hudu da kwana ku kenan da an kwanta da ba kwanta wani da yake a yana ta yi mutane daga wani shi da waɗanda dai kawana ɗin an ɗauko fi ba yi shi ko na ba da dai
wanda aka ce bulaguro yana da fata sai ya mutu da abin da fari'a in mutum da yawan bulaguro ne kullum fari'a zai kawai sa a zance duk ba
a abin da ya kamata a nan misali yanzu idan matan ka guda hudu ne in kai ƙuri'a na a zauna lafiya wanda sunan teku ne za a ce yanzu in za a yi bulaguro na gaba sai a ɗauko uku sai a wuce ya yi hudda ta to haka za a rikai har a gani ya wuwa ya saboda in haka yi haka ita tana ya kullum da zanen da za ta gani ta za a danga wake juya eh daman dan kala ce an yi abin nan
wai idda da ta kaba ta wanda ya mutu ne bambanci su ko duka kai ban gane ba inda da wanda ba- da sai ta sake wanda ba mutu ba wanda ya mutu da ya mutu ana da ta kaba mu eh to kuma ita kuma ya ne bambanci idda da ta kaba ta wanda ya mutu ko ko da da inda wancan wanda ba mutuwa aka yi ba za ka ce da ta mutuwa da wanda ba ta mutuwa ba ko e bambancin su daga kwana daga abin da za a yi na farko dai ita wanda mijinta ya mutu kwana ai wata hudu da kwana goma kuma haɗu ita ba za ta yi ado ba ba hana ta wanka amma ba za ta duk wani abu mai kyalliyar ba za ta samu ita ko wanda mijinta ya saka ta ana iya koma dama za ta idda ya ga nama koma dama na farko dai wa- eh, jini uku ne na biyu kuma za ta riga tafka kwalliya aka aya akwai bambanci kuma ya halitta ta kwana shi muɗa shi kuma ya halitta ya bulaguro da ita kuma ya halitta ma ya ta yi wani gari ma da ita eh eh a yo ai da mutum a tar- tarko ne ya kai malama bai yanzu malama bai ka kama kama ku biya yau ya ba haka Eh, eh, mana. ba ba a kinsu ya dama ai in aka fi tsarin da musulunci ya ce ai dama daga rajiya kamata ne
amma ko ta kaba ce wannan idda ce ta zai eh da za a yi ita ko wancan babu wannan abubuwan da duka wannan za ta ce don mai ilimin mutuwa ta yi wahala yanzu bayanin abubuwan da suke faruwa na yanzu wanda ba mutane da ma'aikata mata in mazajen su karshe wani lokaci muna ganin hashtag abubuwa
eh wannan eh, kasan matsalar da aka samu lokacin da nasarar mulkin mallaka suka zo kasashen sun taro mu da addini sun taro mu da al'ada ba su kalli addinin mu ba ba su kalli al'adun mu ba sai suka ajiye mu dokoki tsarin su shine ya kawo yanzu mace in za ta aihu sai a bata kusan wata nawa tana tana alhali wannan matsalar da aihuwa babu ita wata mace nan da kwana biyu kan ta aihu mata na ce duk in mai sana'a ce mai sere sere ce yau ne kadai mata hutu bai ta aihu to ka gani ga yan lakwal ga yan lakwal za ta yi aiki wasu kuma su dawo amma mace sai a bata kafin ta aihu wata wata nawa bayan aihuwa wata nawa duk gaba nawa ne ke tashi
ruwan wani system ne a bada system ne a bada kuma sauran ya aisha a bada da zai su suke yi su ma yin system ne a bada su wani da zai sun ayyukan kawai zai sun ayyukan su ce ya fara aiki Eh, wata wata- turuwanmuwa ne to kaga turuwanmuwa kenan ha- idda ta kare ta ta mutuwa tun da kwana wata ɗaya ne ya rage kenan yanzu a nan zuwa gaba kamata a ce tun da yanzu wa'in na maki Allah mun mutu daga harkar tun da yanzu muna da yancin kanmu kenan a yi kwaskwarima a ɓangaren mata musamman abin da ya shayi mutu haka kenan a zo a yi ba mace dama haka kuma ba ku diwa ga bambanci ita mutuwa sau ɗaya ne ake yin ta wata ma mace ta ƙare aiki ba ta wata mutuwar ba amma aihuwa wata ta aihu sau goma ko sau sha biyu. kuma ana ba ta ana ba ta wannan ana ba ta fata kenan batun da wannan ba cika faruwa ya yi ba yanzu misali a yi a zo a lakwal ku zauna da mata a lakwal misali kuna aiki shekara goma sha biyar da su ba wanda mijin zai mutu muna da yin ta amma aihuwa ko da ta aihu sau shida ko sau biyar kuma ko tana ɗaukar kuɗi to me zai hana waccan ko shekara ce aka bada ai ba- ba wani matsala shi ne ya kamata a ce an diba wannan Eh, tun da wancan ai matsalar da aka samu ba su kalli addinin mu ba da sun dora mu aka yana kuma da wasu suna dawo da addinin namu kenan bai yiwa su yi mana abin da zai da addini ba ruwan su ma da addini su ba su ma ɗauke shi ko wani abu ma a wurin su kadai wannan ma Allah ne ya raba mu da ƙari da su amma yanda su suka yi wurin to abin wa yayi mu wadulo ta kafaru ne kama kawar nan su Allah ne kadai ya sa abin yi ƙarin su dole suna ji suna gani suka dangana amma da sun samu dama da sun so a ce duk abin nan da kuka sani na addinin zai yanzu kamar prison shi da su ba ba ba ba ba ba ba ba kaga ai ba uwa ba uba kaga shi ma wannan wannan sai ya sha su ba eh babu babu uwa ba uba sai to kaga kuma an sa mata
an sa na an sa an sa mata shi ko waƙin uwa ya yi ya mata kuma an sa diya masu yawa kaga kuma ɗan ma ai a yi yanzu ya shekaru biyar kaga kenan duka irin wani abubuwa ya kamata ce zuwa gaba an zamana an diba su an yi gyara a yi daidai da yadda addinin mu zai tafi da wannan abu kenan a rabu da wannan akwai abubuwa diya wanda duka an samu kai cikin haka ne sauran wa'annan abubuwa ma da kowa ga eh, ba a raba ku da su tun a daɗin ba kadai abu ne wanda in an ce za a raba mutane rikici za a yi na wuta hankali sun yi kokarin suka wani misali da bangado ba yau ba aka yi ta fama amma shi ko ya karɓa shi bai ikon amma ya san abin da ke ƙasa in ya zo bai iya aikata ya san ya ce za a aikata rikici za a sa ko wajen tarbiyyar yara kaga an ce mutum in ya bugi ɗan shi ko a ji ariye shi to amma sau da ya ka bugi ɗan da aka ko ba ariye ba dai ba wani abu ne ya wuce hankali ba to da irin waɗannan abubuwa na saru sun ajiye su sun eh ga injin mata matar ka kaga duk waɗannan abubuwa ai kaga ana zuwa da su kudin shari'a amma ba yadda ake a rubuta ina an ce za a rubuce matsala za a samu Eh, ina ga ai saudiya eh, wani lokaci ma ina ga ana mulkin soja ne ma aka kawo wasu dokoki aka aji aka ce soji ne ma amma da ya kalla ce ka wanda dai a je yan siyasa su ya san akwai matsala ya ce sai dai a je yan siyasa su saboda mai ya san cewa in ka ce za ka yi aiki da wannan to da kai da mutanen ka ba zauna lafiya shi ko mai iko abin da ya damun shi hayaniya bai san rikici saboda shi rikici shi ne ke kawo rasa iko da an fara hayaniya su abin zai dame su shi sa muku manta aiko lokacin da aka yi abin ɗin shari'in da aka ayyana da hankali Muhammad Isu ya tashi iya magana ka wasu ce za ta fito saboda a tsorace ki a wannan lokacin kenan iko bai san hayaniya sai su a zama lahiya to su kuma nasara abin da zai tada hankalin jama'a ke su to yau ma dai ina ga wani haƙuri zai da shi sai da ja lokacin da yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mala da kwana biyu abubuwa sun yi
Thank you.